بسم الله الرحمن الرحيم فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون كما يدعو بنجي جيتي وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الأمة وأن الأمة ننتاك تمثلينك تأديني al'umma ce guda ɗaya tun daga zamanin annabi adam har nuhu har hudu har salihu har ibrahim har musa har isa har gare ka ya rasulullahi dukkan musulmi al'umma ce guda ɗaya akan addini guda ɗaya amma shari'a ce daban-daban likullin ja'alna minkum shir'atan min haja walau sha Allah ja'alakum ummatan wahida addini dai guda ɗaya ne amma shari'a daban-daban daban-daban ko waɗanne mutane da irin shari'a da za a yi musu abin da ya zama halal a wata shari'a sai ya zama haram a wata shari'a haka ne wa anna fataqadda amrun bainahum zuburan har aka iso kan zamanin annabi Musa masu attaura kenan fataqadda sai yahudawa suka yayyanki amrahum al'amarin addinin su zuburan yanki yanki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi iftaraqat al-yahudu ila ida wa sab'ina firqa وافترقت النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة هي التي تكون على ما عليه وأصحاب اليوم في زمن النبي موسى addini guda ɗaya ne. amma a bayansa kamun annabi isa ya bayyana sai da yahudanci ya kasu kashi daban-daban daban-daban har saba'in da ɗaya ɗaya ne kawai akan yadda isa yadda annabi musa yake kai sauran duka sun yayyanke sun yi bidiyoyi sannan kuma nasara bayan annabi isa alaihi salam suna kan addinin su na gaskiya addinin annabi isa guda ɗaya amma kamun bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai da nasaranci ya kasu kashi kashi ra'ayi daban-daban daban saba'in da biyu dukkansu ba sa kan gaskiya sai guda ɗaya wanda yake kan addinin kamar yadda annabi isa ya kawo shi dan akwai wani mutum wanda na karanta a cikin wani littafi yace shi shi wato babban babban pasto ne yace ya yi ya rubuta injila wato ya rubuta bible amma ya yi gyare-gyare wuri da yawa ya lissafa wurin gyaran da ya gyara a ciki yace na tabbata wannan wurin banna suka yi masu juya ne suka juyi banna amma ta yaya littafi ya zo daga Allah ya ce wai wai Isa bawan Allah ne sai na gyara wannan cewa bawan Allah ina ai Allah ba zai faɗi wannan ba to sai yayi gyare-gyare to saboda haka ake samun bambanci sannan yace shi annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan addini nan nawa kaga yanzu yanda muke da kudin nan yana tafi guda daya to kamun tashin duniya sai mutane na sun kasa shi kashi 73 duk kashi 72 din nan sun kauce gaskiya babu wanda yake tabbatacce akan gaskiyar da muke kai a yanzu sai guda daya saboda haka ne ake son kole yaushe mutum ya kiyaye sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma sunnonin manzon Allah din nan ba mutum ne zai kago da kansa ya rika dubawa a qur'ani a hadisi ya rika cewa kaza kaza kaza a'a yadda mutanen kirki suka tawar rasikhuna fil ilmi kullum ba a rasa su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce har tashin duniya za a samu mutanen da suke tsaye kan gaskiya la tazalu qa'imatun min ummati zahirin alal haqqi hatta yati amrullah ba za a gushe ba ko da yaushe za a samu wata jama'a cikin al'umma ta suna kan gaskiya ba za su rabu da gaskiyar ba har Allah ya kawo tashin duniya to ko da yaushe in ka gana cikin wani hali na shakkar addininka to sai ka koma wajen Allah kai ta istighfari kai ta salatin annabi kai ta la ilaha illallah Allah na roke ka abinda nake kai din nan shine gaskiya Allah ka tabbatar da ni a cikin sa har zuwa mutuwa in kuma kuskure nake kai da irin mu irin muke kuskure to Allah ka nuna mana hanyar da zamu bi ta gaskiyarka amma ba yanke yanken da aka yi na taba ji wani na cewa wai ɗariƙu nan na waliyai ai suna daga cikin saba'in da biyun nan ne da annabi ya faɗa alhali kuwa su ɗariƙu ɗari uku ne da goma sha uku abinda aka ce saba'in da biyu da wanda aka ce ɗari uku da goma sha uku duk wanda ya faɗa kuma ɗaya ne to saboda haka ba zai ba zai yiwu ba kenan wancan hanyar su saba'in da biyu daban hanyar waɗannan ɗari uku daban kuma ahlus sunnati gaba ɗaya ko sun kai nawa ne to mazhaba ɗaya ce ta ahlus sunnati sunanta wa anna hadhihi ummatukum um fataqaddu amrun bainahum zuburan kullu hizbin kowani kungiya kowace kungiya kowace jama'a bima ladaihim farihun suna murna da abin da yake hannunsu su ce su ne kan gaskiya su ne kan gaskiya amma in ana karantawa lalle za a ji gaskiyar inda take dai kamar in ka karanta istawa zalimu shaytanu fa an sayu zikrullahi ulaika hizbu shaytani ala inna hizba shaytani humul khasirun saboda haka ko waɗanne suna murna a cikin abin da suke ce su ne kan gaskiya su ne kan gaskiya amma Allah shi ya san mai gaskiya din kuma yakan nuna yakan nuna misali idan waɗansu mutane sun ce waɗansu mutane mushrikai ne to in an ga suna haddace qur'ani to ta tashi kenan dan Allah ba zai jefa qur'anin sa a cikin najasa ba wannan ta tashi kenan inda an ce waɗannan mutane mushrikai ne ma'ana innamal mushrikuna najasun mushrikai dai najasa ne to sai aka ga suna haddace qur'ani manyan su da yaran su mazan su da matan su to lalle waɗannan ba su ne mushrikai ba don Allah ba zai jefa qur'ani sa cikin najasa ba to irin waɗannan ne ake ganewa mutum dai koyaushe ya koma ga Allah kar ka mai da kanka kai mutumin kirki ne kai kadai ka tsira sauran mutane sun halaka to in ka zama kai ne ka halaka Allah ce fala tuzakku anfusakum hu arhamur taqa kada mutum ya gyara kansa ai mu ne na gaskiya mu ne ahlu kaza mu ne kaza mu ne kaza a'a Allah shi yafi kowa sanin mai tsoron sa fala tazakku anfusakum huwa arhamani taqa wa taka dawra bazuran kullu hizbin ko wadanne jama'a ko wace kungiya da farihuna suna murna bima ladaihim da abin da yake hannun suna ce shine gaskiya wanda bai bai bi wannan nasun ba ya halaka فذرهم في غمرتهم حتى حين fazarhum fi ghamratihim hatta hin fazarhum ya rasulullahi ka kyale qurayshawa kafiran makka fi gamratim a cikin nitse wasu cikin jahilci da nitse wasu cikin kafirci fi gamratim hatta hin har lokacin da alkawari ya zo lokacin da alkawarin zai zo din nan yakin badar ne ko fatu makkata ne ko ko mutuwan kowannen su in ta zo zuwa lokacin kenan Allah Allah subhanahu wataala idan ya gaya wa annabi barni da su kyale su barni da su ko barni da shi to mutum ya halaka ko mutane sun halaka matukan annabi sallallahu alaihi wasallam baya tsakaninka da Allah to za ka kone yanzu yanzu nan inda Allah ya ce annabi ya gafara ya ba da wuri ya barka da Allah to zanzun nan jalala za ta kone mutum domin ya ce zarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa bani shuhudan wa ma hatta lahu tamyiz min razid kalla innahu kana ya'ti an yasa urhiquhu sawuda zaka ji maganar wuta ta zo wa zarni wal mukazzibina ulil ni'mati fa mahilhum qali innal ladina ankaran wa jahima saboda ko da yaushe kai dai kana bayan annabi sallallahu alaihi wasallam in kana bayan annabi to ba abin da zai same ka duk wanda yake rike da sunnan manzon Allah to irin su ne ake musu albishir la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro babu kin ciki a wurin wanda yake tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kokari a riko da addini da kyau kuma a riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a kyauta zato da juna fada Allahu bayan ay hasibuna ko أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين ay hasibuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun ayasibuna suna zaton annama numiddum abinda muke ba su din nan min malin na yawan dukiya wa banin da yawan ƴaƴa wa qalu nanu aksar amwalan wa auladan wa ma nanu bi'azzabin kuna ce za a yi mana azaba za ta kare akan ku dai can mu ba abinda zai same mu ga mu da yawan dukiya ga mu da yawan ƴaƴa ba abinda zai same mu wai tunda sun ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ce duk wanda ya kishi za a yi masa azaba ga su da yawan ƴaƴa ga su da yawan dukiya to me ya same su
نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون wato abin da muke ba su na dukiya da ƴaƴa din nan tare da kafircin su fala tujibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridu Allahu li yu'azzibahum biha fil hayati dunya wa tasaga anfusuhum kafirun kada ka damu da dukiyar da muke ba su da ƴaƴan da muke ba su muna yalwata musu lafiya da jin daɗi a muna musu a tadir istiraji muke musu ran da za su mutu to za su ga azaba tun daga ran nan sun rabu da jin daɗi kenan har abada innama min malin wa banin nusayu lahum fil khairati muna gaggautar musu ne da rabansu na duniya muna musu istidraji ne anan a duniya nusayu fil khairati cikin alherori da dukiya da yaya da lafiya da farin jinin jama'a suna tsammanin wannan shine alaman Allah yana son su a'a ba haka bane Allah yana son mai addini idan kana da addini ko kana da mulki ko baka da mulki ko kana da dukiya ko baka da dukiya ko kana da lafiya ko baka da lafiya to kai Allah yake so in baka kan addinin gaskiya ko kana da mulki ko kana da ko kana da ko kana da kuɗi ko kana da farin jini kar ka dauka cewa saboda Allah yana son ka ne saboda haka ya baka kuɗi fiye da mutane ya baka mulki fiye da mutane ya baka lafiya da farin jini fiye da mutane ba alamar Allah yana son ka kenan ba a'a Allah kam yana son mai addini in addinin nan yana nan to ko kana da mulki ba zai cuce ka ba ko kana da dukiya ba za ta cuce ka ba ko kana da farin jinin jama'a ba zai cuce ka ba domin Allah ya yi wa waɗansu mutane wanda suka fi ka fiye da abin da ya yi maka komai mulkin ka ba za ka yi mulkin annabi Sulaimanu ba wanda zai yi baƙuwa sarauniya daga kofar fada sai da aka yi daɓen zinariya na mil ishirin da bakwai wani mai mulki ne ta bai wannan irin kwalta mil ishirin da bakwai kwaltan zinariya saboda zai baƙuwa sarauniya don ta zo ta ga dai ikon Allah to duk abin da Allah baka na mulki ko na dukiya in dai baka rabu da Allah ba kana kan addini ba komai ba damuwa kar ka ji tsoro kar ka ji tsoro kuma komai talaucin mutum komai rashin jin daɗin sa komai rashin lafiyarsa in dai ba kan addini kar ya ci ai shi Allah ya gama masa azaba tun daga duniya in ya je lahira zai shiga aljanna ko kadan ba haka bane idan ka bi Allah duk abin da ka samu ba zai cuce ka ba in ka bi Allah duk abin da ya same ka ba zai cuce ka ba in ko ka ki Allah duk abin da ka samu ba zai amfane ka ba duk abin da ya same ka kuma ba zai dauke maka azaban lahira ba misalun bil khairat bal la yashkurun innal ladina hum min khashyati rabbihim إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون innal ladina hum min khashyati rabbihim mushfiqun Ah, an shi yasa aka sa wa'annan alamomi ga annabawa masu mulki ga annabawa masu dukiya kamar annabi Ibrahim Ah, kana ji kullum za a bada labarin sau shine mai yanka wa baki bijimi yanzu mu- mu dinnan kullum muka yi baki na zamu samu bijimin da zamu yanka musu irja irjili sami fa qarrabu ilaihim qala la takulun to saboda haka kuma su annabi annabi ayyuba ba lafiya aka yi rashin lafiya har mutane suka watsi suka bashi ko bai rage masa komi na abin da yake da shi na kusatan Allah ba annabi Isa wajen dukiya ba shi da kuɗi ko ɗakin kwana ba shi da shi saboda ba shi da kuɗi a hannunsa alaihi salam da shi da ma'aifiyarsa haka suke tafiya amma shi mutum ne mai daraja mai girma a wurin Allah mai albarka a wurin Allah amma duk da haka bai da kuɗi ko ba zai cuce shi ba saboda haka Allah ya aje waɗannan alamomi da waɗannan ayoyi innal ladzina hum min khashyati rabbi mushfiquna amma duk mutanen da suke jin tsoron Allah suke jin tsoron gamuwa da Allah kullum suna jin tausayin kansu suna jin tsoron Allah to su kam ko sun samu mulki ko sun samu dukiya ko sun samu farin jinin jama'a ba zai cuce su ba
والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون سونة وطن دسك إيمان دك أبن دا أكرن تامس آيوين الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله آه إنما المؤمنون أتو أين أبن دا كنسا مؤمني إذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا duk mutumin da aka karanta masa ayoyin alqur'ani yace ya yadda duk abin da aka faɗa ya yadda abin da hankalinsa ya kama da wanda bai kama duk ya yadda kuma ya yi sallah ya ba da zakka ya yarda da ikon Allah to wannan shine ake kiransa mumini innal ladina min khashyati rabbihim mushfiqun wal ladina bi ayati rabbihim yu'minun wanda sun riga sun yi imani da ayoyin ubangijin su kishiyoyin wadancan kenan والذين هم بربهم لا يشركون walladina sune mutanen da la yushrikuna bi rabbihim ba ta hada wa Allah ubangijin su da komai kamar yadda kullum ake karantawa dai shirku hawa uku ne akwai shirkun jaliyun akwai shirkun khafiyun akwai shirkun akhfa shirkun jaliyun wato shirku bayyananne shine mai tsafi wanda baya sallah in kace masa ya sallah ce bai gada ba shi tsafi ya gada kuma shi yake yi to shine ake kiransa shirkun jaliyun wanda yake muqabala da islam duk wanda yake cikin wannan shirku to ba cikin musulunci akwai shirkun khafiyun wanda yake mukabala da imani wanda yake dogara da wani mutum ko wasu mutane ko dukiyarsa ko wani abinsa bai dogara da Allah ba wa ala Allah fatawakkalu in kuntum mu'minina in kai mu'minin gaskiya ne to ka dogara da Allah to shine wannan ake kiransa shirkun khafiyun wato shirku ne amma boyayye ne baya fidda mutum daga musulunci yana da rage wa mutum imani akwai shirkun akhfa shirku wanda yake yafi kowane abu buya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce yafi ah, tafiyan tururuwa akan fa'a a lokacin duhu saboda ɓuyarsa shi ko yana muƙabala ne da ihsan wato ka zubar da komi ka ku- zubar da komi ka koma ga Allah shine ma'anan shirkun khafiyun in ka ga komi tare da Allah to kana cikin shirkun khafiyun ɗinka wannan shine zawalul hijabi wallazina sune mutanen da bi rabbihim la yushrikuna abinda aka yasa aka aka kawo maganar shirkun khafiyun da shirkun akhfa domin wan- waɗannan mutane shirku bai dacewa da su min kashe ta rabbi mushrikuna kullum suna jin tsoron Allah saboda saboda isan zatin Allah kullum suna jin tsoron sa ko sun yi imani dukan ayoyinsa kaga wannan ai shirku yana nesa da su kenan sai dai shirkun khafiyun din ko shirkun afa to sun nesar da dukkan shi wa- sun kai wa abudullah wa la tushriku bihi shay'an ya abuduna la yushrikuna bihi shay'an shine shirkun afa shirkun khafiy kuwa- khafiyun kuwa fala taquma la ahadan shirkun jaliyun kuma fala taquma la andaran Mhm.
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة النوم إلى ربهم راجعون su sifofin su kenan waɗannan bayin Allah yutuna ma atau in in qira'ar yatuna ma atau ne ko qira'ar yutuna ma atau ne ko ma atau ne wanda suke bada abin da suke bayarwa na bayarwa da hannu ne ko na bayarwa da gabobi ne wato bada farillai da bada nabilfili da bada zakka da bada sadaka duk suna yin wannan wa qulubuhum wajilatun tare da zuciyoyin suna cike da tsoro suna yin duk abin da aka ce a yi gwargwadon ikon su amma kullum zuciyoyin suna cikin jin tsoron Allah ummul mu'minin Aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan mutane masu bada abin da suke bayarwa ko masu aikata abin da suke aikatawa amma zuciyoyin suna cikin jin tsoro huwa allazi yazni wa yasriqu wa yashrabu al-khamra shine mutumin da yake zina yake sata yake shan giya manzon Allah ce la ya binta siddiq ko kadan ba haka bai ya kyar abubakar هو الذي يصلي ويزكي ويصوم ويفعل خيرا ويخشى ألا تقبل منه shine wanda yake aikata sallah da zakka da azumi da aikata dukkan alheri amma kullun zuciyarsa tana cikin jin tsoron abu biyu ko dai abin da yake yin nan ba a karba ba ko kuma yaya zai kare saboda haka yana jin tsoron Allah kullum shine wannan ba wancan ba wancan ka ai ya riga ya saboda haka ne malamai suke cewa mumini yakan aikata aikin alheri amma ya hada shi da jin tsoro munafiki ko fajiri yakan aikata mummunan aiki amma ya hada shi da amincewa yana mummuna mara ba komai wannan ko yana yana kikkiaci Allah bin tsoro ne fa wai hazzirukum Allah nafsa Allah na yana ba ku tsoro da zatin sa Allah ko bai ce ka ji tsoron sa ba, hakika Allah bin tsoro ne Ah, yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun alhali zuciyoyinsu suna cikin jin tsoro annahum ila rabbihim raji'un sun san su masu komawa ga Allah ne ba sakin halin da za su koma zuwa ga Allah ba ko halin cikawa da imani Allah sa mu cika da imani ko ko halin an cika da imani amma ana dauke da zunubai a je a biya wa mutum bashi da ayyukan da yayi din bayan an gama biya masa bashi domin idan mutum ya je lahira da kyk- da kyakkyawan aiki wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atadruna man al-mufallas qalu Allah wa rasuluhu alam kun san wanda aka yi masa fallasa sahabbai suka ce a Allah da manzon su suka san wanda aka yi masa fallasa amma mun kan muka muna tsammanin mutumin da aka zo aka kwashe kayan gidansa wato aka yi gwanjon kayansa banki suka masa gwanjon kayansa a ya zama ba komi a hannunsa an masa gwanjon kaya shine wanda aka yi masa fallasa yace a'a mutum ne ya ti bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi tammatin lakinnahu daraba hadha wa shatama hadha wa akala mala hadha wa qatala hadha wa yukhadhu min hasanati wa yuta li hadha hatta idha nafiyat hasanati fa yukhadhu min min, min sayi'atihim fa yutrahu fi, wa- fa, fa yutrahu fi an-nar yace a'a shine mutumin da zai je lahira ga sallah cikakkiya ga zakka cikakkiya ga azumi cikakke amma ba duk da haka ya zagi wancan ya bugi wancan ya ci dukiyar wancan ya yi wa wancan kage ya yi wancan ƙarya kowa yana ci Allah ya isa sai a lahira an je lahiran sun zo sun yi ƙara Allah ya ɗebi ladan da ya aikata an biya kowa bashinsa kai me kake bin sa amma kaza to lada kaza kenan a biya bashi gabaki ɗaya kyawun ayyukansa duk an biya masa bashi da su sai waɗansu je ce ya- ya ubangiji ai mu ba biya mu ba ga mu Allah ya ce a to ai kyawawan aikin nasa sun kare sai ce to ya ya Allah ai dama in mun karbi kyawawan ayyukan za mu je ne mu zuba cikin kyawawan ayyukan mu a sa a mizani don namu ya rinjaye tunda ba kyakkyawa to a rage mana munanan kayan mu a kawo masa sai a rago munanan kayan mutanen da ya cuta ana zubawa akan mu- munanan sa zalla din nan daga ƙarshe dai a jefa shi a wuta amma yana musulmi amma wata ran zai fito a'udhu billahi to saboda haka mutane shi musulunci kamar yadda ya nuna din nan mutum ya zama haka yadda musulunci ya nuna babban ibada ba kamar sallah farkonta Allahu akbar karshenta assalamu alaikum ma'anansa tsakaninka da Allah kullun lafiya lau baka da wani Allah sai shi baka da wani wanda zaka bauta masa sai shi shi kadai ne ubangijinka duk abin da yace kana yi gurgurun ikonka abin da yace ka bari kana bari gurgurun ma'anan Allahu akbar kenan assalamu alaikum kuma in ka gama raka'a biyu ka zauna gaban Allah sai Allah ya tambaye ka ce to ni dai na karbe ka na karbi aikin ka ya za ka yi da bayina sai mai mai sallah ce Allah ubangiji bari ka je da zan yi da bayinka shugaban bayinka abin da zai ce masa assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh to kai kanka fa ya za ka yi da kanka dan na ce karka haramta wa kanka abin da na halatta karka kashe kanka wa la taqtulu anfusakum ni assalamu alaina zan zauna lafiya da kaina ba zan halakar da kaina ba zan haramta kaina komai ba to naji shikenan daga annabi Muhammad shikenan a'a wa la ibadillahi salihina duk bayinka na gargari zan zauna da su lafiya annabawa zan ce alaihimus salamu sahabbai zan ce musu radiyallahu anhum waliyai zan ce musu radiyallahu anhum mu'minai zan ce rahimahumullahu zan zauna lafiya da su haka ne eh to sauran bayin nafa wanda ba annabawa ba ba waliyai ba ba ba mu'minai ba ya zaka su ce ya ubangiji ka gani dukkan abun kirki zan ce assalamu alaikum har na banzan ma assalamu alaikum ta wajen dama ka nuna abun kirki kenan ta wajen hagun ka nuna abun banza kenan zaka zauna da kowa lafiya wa idza wa idza wa idza kharaqul jahilina qalu salama tsakaninka da kowa zaman lafiya to in kai haka to in ka je lahira dukiyarka da ka je da ita lafiya lau ba mai karbe maka ya biya maka bashi saboda haka yake jin tsoro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kiyaye harshen sa da yawa mutum ya faɗi kalma guda ɗaya ya rena ta amma ta kai shi cikin jahannama zurfin shekara saba'in saboda haka kiyaye mutum ya kiyaye bakin sa
أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون وأن متاني وأن دسكي كل سنة تكين جنس أورون الله وأن كما كل سنة أيكة أيكة سنة تكين جنس أورون الله كما سنة سنة كوتة تكارين سنة الله تكارين سنة باين الله to waɗannan yusari'una fil khairati wannan za su yi gaggawa zuwa shiga aikin alheri kuma za su yi gaggawa zuwa shiga aljanna ulaka yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun domin ubangiji ya ce mana sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin ku yi maza maza ku yi sauri zuwa ga neman gafaran ubangijin ku da neman aljanna sai aka ruga ana gudu ana neman abin da yake a nema din nan sai yace sabiqu to ku yi rige rige gani sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin sai aka kasu kashi uku waɗannan wanda suka riga can aka ce as-sabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun duk waɗanda suka riga suka wuce kowa to su ne zan kusatar da su annabawa na wa in illa war rasula fa ulaka ma alladhina anama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada was salihin wa hasu ulaka rafiqa to saboda haka ake son ko da yaushe in ka ji aikin alheri kai gaggawa kai kuma kai saboda Allah don ka zama as-sabiqun as-sabiqun ulaka al-muqarrabun din wa hum laha sabiqun ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون ko da nace ai gaggawa ko kuma nace ai rige rige a cikin gaggawar ma ba za mu dora wa mutum fa fiye da karfin sa ba ba za mu dora wa mutum fiye da karfin sa ba la nukallifu nafsan illa wus'aha duk abin da ka aikata kuma yana rubuce waladaina kitabun muna da littafi yantiqu bil haqqi wanda yake magana ina ba da labarin duk abin da kai yana rubuce alawhul mahfuz ne kitabuna ummul kitabi ne ko na almahu wal isbat ne ko alqur'ani ake nufi ko ko littafin da ake rubuta maka na maganganunka kowanne ne da yana rubuce shi la yazu la yazu an rabbika min mithqali dharratin babu wani abu wanda Allah yake mancewa balle sai an rubuta masa a'a yana sai da komi ma da ma jalla amma cewa a rubuta a littafi din nan yayi mana ne irin al'adunmu na dan adam in abu muhimmi ne musamman in yana da yawa sai a ce to a rubuta a rubuta to an rubuta din komi rubutawa ake yi amma Allah shi bai damu da ayi rubutu ko aka yana sanar da komai to amma sai yakan sa mala'iku su rubuta aikin ka kuma duk inda ka zauna wuri yayi maka shaida zamanin da kai wani abu abu yayi maka shaida amma Allah ba zai mance komi ba amma ka da rabbuka nasiya misali don fil khairat إن الذين من خشية ربهم مشفقون والذين بآيات ربهم يؤمنون والذين بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لا سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها بزام الأولى وري في يدك رفين تبا واتو فاتقوا الله ما استطعتم ذاك سوكا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا كوم مني كجد أوران الله matuƙar jin tsoron Allah sahabbai suka yi kuka ya Rasulullah ba zai iya jin tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah sai aka ce to fattakullah masadatu ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku in ka duba kamar yadda ake nanatawa kullum saukin wannan addini Allah shine yayi homu shi yayi mana dukkan gabobin mu shine yayi mana lafiya shine yayi mana dukkan abin da ba a rayuwa sai da shi na jin daɗi amma bai nemi komai na dole akan mu ba sai awa guda ɗaya tak a cikin awa 24 wannan in ka zo ka gaishe shi minti goma sha biyu na sallar safe sai rana ta fadi ka zo ka gaishe minti goma sha biyu sannan ba zai nemi komai wajen ka ba sai lokacin da zaka shiga bacci ka ka zo ka gaishe shi awa eh, minti goma sha biyu minti goma sha biyu sau biyar shi zai bada awa ɗaya minti sittin kenan to ai wannan bai kamata a ji tsakaninku da Allah kuna faɗa ba a cikin awa ishirin da ukun nan duk naka ne amma kar ka saɓe shi kawai a cikinsu to saboda haka ne ake neman ƙari yawan ayyukan alheri cikin sauran awa ishirin da ɗaya ɗin karatun ƙur'ani ne istighfari ne salatin annabi ne la ilaha illallah ne taimakon gajiyayyu ne gaida mara lafiya ne sada zumunta ne ayyukan alheri ga su nan da yawa barjak don kar a bar wa- sauran lokaci ya tafi banko ba komai a ciki kuma loki- lokaci ne mai tsadan gaske idan ba an yi wannan irin ibada wato in ka shekara arba'in da hudu ka bauta wa Allah shekara biyu kenan a kowace shekara ashirin da hudu shekara ɗaya kenan muna in dai haka ne ina da lafi khusrin in ka shekara arba'in da hudu shekara biyu kenan ka bauta Allah saboda duk shekaru sun tafi banza kai wa ka bauta wannan jikin nan naka da za a bunne a rami na shekara arba'in arba'in da ar- in kai arba'in da ah, ashirin da ashirin da hudu arba'in da takwas in ka shekara arba'in da takwas wato ka bauta Allah shekara biyu kenan domin mun ce kowane awa ashirin da hudu awa ɗaya to kowane shekara ishirin da hudu shekara ɗaya kenan saboda haka inna lisan lafi khusrin saboda haka aka ce dan adam yana cikin asara illa allazina amanu wa amilus salihati sai dai wanda ya imani ya aikata ayyuka masu kyau shi kan baya cikin wannan asara saboda haka ake yawanta zikiri ake yawanta istighfari ake yawanta salatin annabi maimakon zagin mutane da bata mutane da yin abubuwa marasa kyau saboda dan lokacin da Allah ya bamu na rayuwa din dan kankani ne kuma lokacin ne zamu nemi lahira ba wani lokaci bane saboda kar a bari ya tafi a banza Mhm. waradaina kitabun muna da littafi yana wurin mu yantiku bil haqi yana magana na gaskiya ba zai kara maka laifinka ba ba zai rage maka kyakkyawan aikinka ba a yadda kai in kai aiki guda ɗaya ne ma zai rubuta maka goma a maimakon ɗaya ɗin in kai mummunan aiki ɗaya za a rubuta maka shi ba in ka tuba sai a shahe saboda haka akan gaskiya shari'ar musulunci take akan adalci shari'ar musulunci take komi nata na gaskiya ne wa hum la yuzlamuna mutane ba za a zalunce su a kara musu mummunan aikin su ko ko a rage musu kyakkyawan aikin su ba بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم آمال من دون ذلك هم لها آملون بل با هكا بني قلوبهم زوجيوين كافري da munafukai da fasikai da fajirai zuciyoyin suna nitse ne sun nitse sun nitse cikin wani ruwan ruwan ruwan son zuciya na duniya ba su san abin da ake a waje ba idan mutum ya nitse cikin ruwa mai zurfi ya san abin da ake a waje ai sai dai ya fito to wai zuciyar su riga sun nitse cikin son zuciya da son duniya min fi namratin min haza maganar da ake yi lahira za a samu kaza in mutum yayi kaza kaza zai samu mutum iya mummunan aiki su suna nitsa ne ba su can ciki ba su abin da ake faɗa nan waje ba sun riga sun nitsa cikin duniya ah, idan mutum ya zo duniya sai ya ga kamar yadda Allah ya ce kadabla man zakkaha wa kad khaba man dassaha wa nafsin ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha kadabla man zakkaha wa kad khaba man dassaha duk mutumin da ya gyara zuciyarsa in ji Allah to ya samu babban rabo ka daula man zakkaha kenan kaman ka daula man tazakke wa zakara rabbi fa salli wa kar khaman da saha duk wanda ya tubur ya turbuda zuciyarsa cikin abun banza shi kuma ya tabe ya ake goge zuciya ana goge zuciya kamar yadda annabi yace kamar yadda Allah yace ka daula man tazakke wa zakara rabbi fa salli duk wanda ya goge zuciyarsa da yawan zikiri da yawan sallah wannan qur'ani yake karantawa fa ka dabla man tazakke wa zakarun rabbi fa salli hakika man tazakke wanda ya tsarkake zuciyarsa da halinsa da bakinsa da ayyukansa hakika ya babbar rabo da yaya ake tsarkake zuciya da baki da hali da aiki yace wa zakara asma rabbi fa salli wanda yawan zikiri yayi yawan sallah ya yawaita zikiri ya yawaita sallah to da shi ake goge zuciya ake goge hali ake goge baki ake goge ayyuka a wani wuri yana cewa ah, utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah kai ta in kana so ka zama mutumin kirki mai tsarkakakken zuciya da tsarkakakken aiki to ka karanta Allah alqur'ani wa aqimis salata kuma ka tsaya da sallah utul ma uhe ilayka maka wa aqimis salah inna salata don ita sallah in ka kula ta tanhi an fasha wal munkari ita da kanta ne za ta yi maka aikin automatic ba za ta bari ka sabi Allah manyan kaba'ira ba in dai kaga mutum yana manya manyan kaba'ira to sallah ba ta yi kyau ba a lokacin da yake sallah ma ya tunanin wancan kaba'iran ne in da mutum yana sallah bai daina shan giya ba bai daina neman mata ba bai daina sata ba bai daina duk abubuwa miyagun nan bai daina amma yana sallah to lokacin da yake sallan matar hankali zai na can wajen neman matan ne har ya gama sallar hankali zai na wajen satan ne har ya gama sallar hankali zai na wajen- wajen shan giya ne har ya gama sallar amma da hankali zai na wajen Allah har yayi sallah to ita sallar da kanta za ta hana masa neman mata za ta hana masa shan giya za ta hana masa sata za ta hana masa manya manyan kaba'ira shi dai mutum ba zai zama kamar annabawa ba amma dai za ta shiga tsakanin mutum da waɗannan manyan kabara in ko sun afku nan da nan zai tuna ya istighfari ya tuba wa Allah yace kadabla man zakkaha wanda ya tsarkake zuciyarsa yayi babban rabo wa kakkawa man dassaha amma wanda ya turbu ya turbude ta to wannan yayi asara ana turbude zuciya a cikin ƙasa maimakon a goge ta da ya ake turbude zuciya a cikin ƙasa mutumin da tunaninsa kawai maganar banza kawai ya ba mutane dariya bai damu da duniya ba bai damu da lahiri dai ya magana ai dariya kawai bai damu da jin daɗin komai ba to wannan ya lalata zuciyarsa ya turbude ta a ƙasa akwai masu turbude ta a fitsari wanda kullum mutum tunaninsa aikin banza da matan banza yake tunani to wannan ya turbude zuciyarsa a cikin fitsari maimakon ya yi ta salatin annabi da istighfari akwai masu turbude ta a cikin jini masu zagin mutane da rada kenan masu cin naman mutane akwai masu turbude ta a cikin kwatami shine wanda kowane irin mummunan aiki za su iya yin sa kowane iri to wannan ya turbude zuciyarsa a cikin kwatami kenan saboda haka maimakon a turbude zuciyar nan to ita goge ta da yawan karatun qur'ani da yawan sallah da yawan istighfari da yawan salatin annabi da yawan la ilaha illallah ولذا كتاب يدعو الحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غفلة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك بند ونن أيوكا دكجي غني to suna da wasu ayyuka ma banda waɗannan kum laha aminu suna aikatawa in kaga mutum aikin sa ya ki kyau to akwai wani mummunan aiki da yake koye mutane amma bai koye wa Allah ba to Allah yana rike da shi a cikin asiri duk abin da ya tasan mai sai Allah ya bata duk abin da ya tasan mai sai Allah ya bata to saboda akwai ayyukan da yake munana da yake koye mutane baya koye wa Allah to saboda haka ne al'amarin sa na addini baya kyau حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi idza hum yaj'arun har yaushe ne mutanen nan ba za su tuba su bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba su shiga addinin sa ba har yaushe ne masu kaba'iran nan ba za su tuba su bar kaba'iran nan da Allah ya haramta ba wanda yace zai sakamakon azaba mai tsanani a kansu har yaushe me suke jira ne har yanzu hatta idza akhadna mutrafihim bil azabi suna jiran ne har sai ran da muka kama manya manyan da suke badda su mutrafihim wato yan gatan cikin su masu wanda aka ni'imta su da mulki ko da kuɗi su ne mutrafuna wato yan gatan gari manyan gari wanda komai ya ishe su wanda su ne masu faɗa aji a gari to sai ran da muka kama su su- suka yi ta ƙaraji sai ran nan ne mun kama suna ta ƙaraji sai ran nan ne za su- za su nemi tuba hatta za ka samu tafin bil azabi muka kama su da azaba idza hum yaj'aluna kaji suna ƙaraji mun kama su da azaba suna ƙaraji ran nan suke jira sai mun kama su da ƙaraji mun kama su da azaba nan ko azaban badar ne ake nufi ko kuma azaban mutuwa to kowanne ne dai in ba a tuba zai samu mutane لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون la taj'alul yawma innakum minna la tunsarun kada ku tsaya kuna wani karaji al yawma yau innakum minna la tunsarun ai kun baro dabara ku a baya an yi magana an yi magana an yi magana ba ku yarda ba kun mai da abin kaman tatsuniya ba ku so ma ku ji kaman ma za ku daki mai karantawa din ya kaduna yasuna billazina yatuna alaihim ayatina to ga mun kama ku wannan kuka naku ba zai muku amfani ba yau wannan karajin na banza ne ba zai muku amfani ba la taj'alul yawma innakum ku minna la tunsaruna ba za a taimake ku ba wadan sun ce a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu ya musu addu'a mummuna cewa waɗannan mutane da suke mini wannan abu Allah ka kama su da azaban yunwa irin wadda ka saukarwa irin yunwa da ta faru a zamanin Annabi Yusuf na shekara bakwai mutanen Makka suka sha wahala suka yi ta cin mushe har sai sun sai sun hada gashin zomo gashin raƙuma su hada da jini su daka su daka su daka in sun daka sai a soya to ya zama shine abinci saboda rashin abin da za a ci din to suka zo suna Abu Sufyan ya zo wajen wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ji ka ji tsoron Allah ka ce wai Allah ya aiko ka don ka zama rahama yanzu haka din rahama ne ya sun mutu kanana suna mutuwa to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, suka roke shi da wannan saboda Allah ya yaye la taj'alul yawma kada ku tsaya kuna karaji al yawma yau innakum ku minna la tunsaruna ba za ku samu wanda zai taimake ku za a taimake ku ba idan mutuwa ta kawo mutum yana kugi yana kugi yana duka yana shure shure din nan to wane ne zai zo ya taimake shi a ran nan babu yadda za a taimake shi lokaci ya lokaci ya kare قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون قد كانت آياتي تتلي عليكم فكنتم على أعقابكم تنكثون kun zamo an karanta muku ayoyi na an muku bayani an gaya muku abin da ya samu kafiran da sababin kafirci an gaya muku abin da ya samu azzalumai saboda zalunci na gaya muku man yazlim minkum nuziku azaban kabira wanda zaka waro kazzab ya ta ulaka ashabul jahimi duk na gaya muku idan mutum kafirci yake zan masa azaba ta har abada idan mutum zalunci fasikanci fajirci yake zan masa azaba saboda in wanke shi a dawo da shi aljanna duk na gaya muku na karanta na sa an karanta muku ayoyi na wa kuntum ala aqabikum tankisun in an karanta muku ayoyi ayoyi sai ku juya da baya baya kuna gudu ba za ku karba ba kuna juyawa da baya baya kuna gudu saboda haka ne wannan abu ya same ku ba ku da yadda za ku yi yanzu kenan مستكبرين به سامرا تهجرون mustakbirina bi samiran tuhjirun mustakbirina kuna ma- kun- kuna masu juya baya kuna komawa da baya baya ba kwa son a karanta muku ayoyin ba kwa so ku karba mustakbirina kuna masu nu alhalin nuna girman kai bihi saboda karanta muku wannan ayoyi ko kuma bihi saboda zaman ku a harami kuna yin alfahari da cewa ku mutanen harami ne ku masu daraja ne tana da Muhammadu ma dangin ku ɗaya da ku da shi a ta wajen wannan kam mustakbirina bihi kuna masu girman kai bihi da wannan alqur'ani ko da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ko da wannan harami da kuke alfahari da shi samiran tujirun kuna zuwa kuna hira a harami kuna miyagun maganganu game da annabi sallallahu alaihi wasallama da alqur'aninsa da aikansa kuna miyagun maganganu kuna ce masa sha'irun kuna kiran littafinsa shirun kuna ce masa sahirun kuna kiran annabcinsa sihirun kuna kiransa majnunun kuna masa miyagun maganganu saboda haka na kama ku da wannan irin kamu samiran kuna masu hiran zagin manzon Allah da Qur'ani tuji- eh, tujiruna kuna mummunan magana أفهم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين falam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum alawwalin da aka ce samiran tujiruna din nan su larabawa sun saba da hira a, ma- samar samar da sun da sun ake rubuta samar din Ma- ma'anansa wai inuwar inuwar farin wata in ka zauna karkashin bishiya da farin wata za ka ga inuwar ta ba kamar inuwar rana ba to wannan inuwar ba zillu bace samar ake kiranta to in suna zama cikin wannan inuwa suna hira saboda haka ne ma suka fi kowa sanin taurari saboda suna kallon taurari fitowansu da faduwansu to a ka'idar musulunci ah, an hana mutum bayan sallan isha'i ya taru da wasu mutane su ta maganganun duniya makaruhi ne an hana Ah, sahabbai suna ce arihu arihu mala'ikatakum idan kun yi sallar isha'i don Allah ku sallim ku sallai mala'ikunku masu rubutu ku je ku huta su masu tafi su huta ko riga kun yi sallar isha'i an goge muku dukkan abubuwan da kuka yi da rana na zunubi to kar ku sake daukan sabuwar takarda kuma ku riga rubutawa bayan sallar isha'i ku sallame su kuma ku huta ku sallami kanku sai dai in karatu za a yi sai dai in hiran wa'azi na na, na gaskiya za a yi sai dai in hira wanda yake na na aikin addini za a yi na koyar da qur'ani ko koyar da hadisi ko koyar da ilimi ko ko zikirin Allah amma hira na magan- maganganun banza to makaruhi ne bayan sallar isha'i samiran tujin afalam yadabbaru alqawla shin mutanen makka da sauran mutanen duk duniya gaba ɗaya shin ba za su sa hankali bane su lura da wannan alqur'anin nan innahu laqawlu rasulin karim amma bi qawli sha'ir qalilan ma tu'min wala bi qawli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilu min rabbil alamin wannan qur'anin nan fadin Allah mutanen duniya me yasa ba za su yi izina su lura da shi bane ma'ana tadabbara mutum ya dubi abu gaba da baya wato da kubulun abun da duburunsa duka ya lura da shi shine tadabbara ba za su hankali bane su dubi gaba da baya su san wannan alqur'ani maganan Allah ne kuma umurni ne na Allah a farin yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam yati aba'ahum alawwalin ko kuma su mutanen makka abin da bai taɓa zuwa wa iyayensu ba ya zo musu shine abin ya zame musu bako litunzira qauman ma unzira aba'uhum fa hum ghafilun mutanen makka ba su taɓa ganin annabi ba rabansu da annabi a makka tun zamanin annabi isma'ilu sai wannan karan suka samu annabi ko wai don sun samu abin da iyayensu da kakanninsu ba samu ba shine ga annabi kuru-kuru a gaban su mutumin garin su ga littafi daga Allah kuru-kuru ko shine yasa suke damuwa su- suka ce sun ga abin da ba su taba gani ba abin da iyayensu da kakanninsu ba samu ba أم لم يعرفوا رسولهم وهم له منكرون am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun ko kuma wannan mutumin da yake shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ko manzo ne zuwa gare su lam ya'rifu rasulahum ba su san shi bane ai yau kamun ya so wannan magana sai da ya kai shekara 40 cikin shekara 40 da suka wuce nan ba su san shi bane shine ba Muhammadu ibn Abdullahi wanda su da kansu ke kiransa Muhammadu al-Amin mai amana kamun Allah ya kai shi haka ake kiransa a Makka mai amana mai gaskiya mai alkawari haka suke kiransa muzammam haka suka sa masa suna saboda amanarsa da gaskiyarsa da rashin shiga dukkan abubuwa na banza kowa ya san shi da wannan saboda haka ne ma wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wato uh, suna karyata abin da ya zo da shi ne ba shi ba shi kan sun san mutumin gaskiya ne amma abin da ya zo da shi din nan ne ba su yarda da shi ba to yaya shekara arba'in faqad labistu fikum umran min qabli afala taqilun shekara arba'in muna zaune da ku ban taɓa yin ƙarya wa kowa ba ban taɓa wani alƙawari wa kowa ba kowa ya yi shaida na sannan yanzu in ce muku Allah ya aiko ni ba mu mutane ƙarya ba sun yi wa Allah ƙarya mutane ma ba musu ƙarya ba shine zan yi wa Allah ƙarya wannan ya ya faru lokacin da aka shiga huduna tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da Abu Sufyana lokacin da aka rubuta yarjejeniya na Hudaybiya sun je kasuwanci Rum da suka je kasuwanci sai Kisra la wasiƙar manzon Allah sai ta samu Kisra ah ta samu Hirqal Hirqal na Rum kenan Kisra na Faris ne to ta samu Hirqal sai ya ce da ya karanta wannan wasiƙa aslim taslam yuti Allah ajaka marrataini da ya karanta sai ya ce shin mutumin nan Muhammadun nan do Allah ku je kasuwa ku duba ko akwai mutanen su mu tambayi halinsa sai ku aka samo Abu Sufyana da abokan tafiya zo nan kusa kai mutumin makka ne eh ka san muhammadu na san shi mere tsakaninka da shi ke dangin mu ɗaya ne ka san shi kam eh to zo kusa da ni ku ku abokan tafiyansa ina ce kun san wannan eh to duk abin da ya faɗa in yayi kuskuren abin da tambaye shi kuce ƙarya yake yi ka san muhammadu kace eh shi muhammadu nan dan sarauta ne yace a ba dan sarauta bane dan dai manyan mutane ne to shi muhammadu nan yana ƙarya ta kowa ya san shi baya ƙarya sunansa ba muhammadu al-amin to shi Muhammadu nan ya ta tambayoyi da Abu Zura ce wallahi ba dan ya ce kada mutane su karyata ni ba da nayi Muhammadu karya amma ban da dama domin ya ce in na faɗi karya su karyata ni ya ta tambaya shi abin nan nasa waɗanda irin mutane suke bin sa yace a ƙananan mutane ne wanda ya ƙananan mutane kawai suke bin sa to wai in sun bishin suna komawa su kishi ta a ai kaman an musan mu ne da sun suna son zakawan su mutu akai tayi akai tayi sai ce to in gaya muku gaskiya wannan mutum halayen da ka ambatan nan in haka ne har karkashin kujera na din nan sai ya koma karkashin hannunsa to kowane mutum makka in ga kace Muhammadu to ya san mutum ne mai amana mai gaskiya mai adalci mai taimako mai tausayi mai son dangi mai son zumunta wanda ba shiga abun banza maganan banza yace ko hirar nan irin ta ta samari da yan mata ni ban taɓa zuwa ba wata hanka nace zan jarraba na kai zan tafi sai nace bari huta nan sai na kwanta sai sai bacci ya dauke ni sai da gari ya waye wadan ko ne kai irin hirar nan na yan mata su ni bari bari dan jiran nan abun bai karbe na yi bacci bari yau sai in je na ga zan tafi sai nace bari huda nan nayi ta bacci har gari ya waye kai tunda Allah baya so da ya rika zuwa wannan irin hirar yan mata da sawani na bai dai ba zan je ba bai taba shiga wani abun asha ba tunda yake kuma hudbar da aka yi ranar auren da Khadija kowa ya ji irin yadda hudbar take saboda haka su ba san shi bane wanda baya wa Allah ƙarya shine zai yi mutane ƙarya am ta'rifu rasulahu ba san shi bane ba san halinsa bane ba san danginsa bane ba san matsayinsa bane fa mu lahu munkiru suke masa inkari أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun ko kuma abinda suke cewa wai innaka la majnun din ne ya ayyuhal ladina zalika zikr innaka la majnun cewa wai yana da yana da yana da yana da yana da hauka kun taba ganin mahaukaci yana kama da Muhammadu haka mahaukaci yake mahaukaci ya bi kowane mutum amana ya bi kowane mutum hankali ya ce masa ai ba haka mahaukaci yake ba am yakuna bihi jinna a'a karshen magana dai bal jahum bil haqqi ya zo musu ne da gaskiya wa aktsaruhum lil haqqi karihun yawancin mutane ko ba sa son gaskiya wato ubangiji ya yi mutane mutanen duniya kafirai sai sun fi yawa sai ce walakin na aksaran nasi la yu'minun Ah, yawancin mutane ba ba za su imani ba wala- fala yu'minu illa qalilan sai yan kadan ne za su imani sannan sai aka tura mutanen da ba su da imani population na mutanen da ba ba su da imani da za ka duniya kashi hudu yanzu da kyar za ka samu kashi ɗaya da wani abu su kaɗai ne musulmi sauran kashi uku ɗin nan ba wani abu duk kafirai ne to sai a tura can wajen dabbobi in humu illa karan am a ajiye kashi ɗaya na a gaban Allah Allah ya dubi kashi ɗaya na ce ku kuma walakin na aktaran nasi la ya'lamun yawancin ku jahilai ne ba ku da ilimi domin an kasance musulmin duniya kashi su kama fiye da ma hudu wato za ka samu wanda ya san abin da yake cikin addinin sa kashi ɗaya ne daga cikin kashi biyar ko shida to sai a tura sauran kashi ɗin nan wajen waɗannan ku je ku yi ta musu wa'azi ku yi ta musu wa'azi sai a jawo kashi ɗayan nan na wanda yake da ilimi a gaban Allah kashi wanda yake da ilimi kuma sai a dube su a ce walakin na aktara kuma ilaƙi karihun ku kuma yawancin ku ba ku son gaskiya to saboda haka sai su ta kuka su masu son gaskiya din an tura marasa son gaskiya sai a jawo waɗannan su ta kuka Allah ya ba su haƙuri ta inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa raki'un wa man yutawalla Allah wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun yace kar ku damu da rashin kankanta ku da rashin yawan ku ni ina tare da ku annabi yana tare da ku jama'a musulmi suna tare da ku kuma tunda yake ku gayyana ne ko mi kankantar ku ne masu rinjaye Allah ya ba mu rinjaye
ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض وما فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون kai
sun kawo sarka da yawa suna rikon ainihin saduwa tambayoyin wanda bai kamata in karanta ba ne to eh, Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya kiyaye mu duka mai neman addu'a wurin mu Allah biya bukatarsa Allah biya bukatun mu kuma Allah biya bukatun su Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ya kiyaye addinin mu Allah ya kiyaye mutuncin mu Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Najeriya Allah ya sa mu zauna lafiya barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ji kan musulmi maza da mata rayu da matattu Allah ji kan mu jikin iyayen mu da iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman mu Allah saka wa shehunan mu da alheri dukkan masu taimakon addini Allah ya taimake su duk karfin da yake neman karya addini Allah ya karya wancan karfin da yake neman karya addini duk karfin da yake karfa addini Allah ya karfi wannan karfi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu lafiya da zaman lafiya ya ba mu alherin duniya da lahira ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله السلام عليكم